بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa wannan masallaci na Quba a yau yammacin alhamis 17 ga wannan wata na Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na kitabut tauhid yau za mu tashi daidai inda malam Allah ji kanshi da gafara da rahama yake cewa babu ma jaa min at-taghlid fi man abada Allah an abada Allah inda qabr rajul salih fa kayfa idha abada babu ma jaa min at-taghlid babin da yazo babi na abin da yazo min at-taghlid na tsanantawa da zafafawa في من عبد الله عند قبض رجل صالح game da wanda ya bauta ma Allah a wurin kabarin mutum managarci fa kaifa idza abadahu to ya halin zai kasance idan ya bauta ma ma'abucin kabar ko kabar wannan babin ya zo ne da dalilai da hujjoji zafafa wanda suka tsananta game da mutunan da ya bauta ma Allah shi kadai a wurin kabarin salihin ba sai ma da ya ce to yaya halin zai kasance idan ya bauta ma salihin bawa ku nura da kyau wa'idi ne ya zo wa'idi ne ya zo da zafafawa akan mutumin da zai je wurin kabarin wali ko salihin bawa ya bauta ma Allah shi kadai kaga wanda zai je wurin kabarin zai bauta ma Allah ne shi kadai ba zai shirka da Allah ina fata mun gani amma duk da haka dalilai sun zo masu zafafawa masu tsanantawa akan munin aikata wannan aiki saboda duk wanda zai je wurin wani kabari sawa'un kabarin wani annabi ne daga cikin annabawan da suka gabace mu ko kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kabarin wani waliyi da ake kuzurta cewa mutanen kirki ne kama daga kabarin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ko kabarin wani salihin bawa sai mutum ya je daidai wannan kabarin ya bauta ma Allah shi kadai ya roƙi Allah shi kadai bai yi shirka da Allah da komai ba to an tsananta an hana an shaddada hanawa game da mutumin zai yi haka tare da cewa zai bauta ma Allah shi kadai anya kuna fahimta mun nake fara eh dalilai sun zo zafafa masu bude wuta ga duk mutumin da zai je wurin kabarin waliyi ya bauta ma Allah shi kadai ya kira Allah shi kadai yayi ikhlasi ga Allah shi kadai sai dai yana ji har a zuciyar shi cewa wannan wurin yana da wata albarka ta musamman ya sha bamban da sauran wurare ina fata mun gane to wannan yana kalkashin tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi akan duk wanda suke zuwa suna yin hakan a wurin kabarbaran waliyai ko salihan bayu dan duk wanda zai je wurin kabari ya yi tsaye duk da ya yi ikhlasi wurin roƙon Allah shi kaɗai bai roƙi na kabarin ba bai yi tawassuli da na cikin kabarin ba to yana ƙudarta cewa wannan wurin yana da wata khasiyya ta musamman saɓanin sauran wurare yana da wata albarka shi yasa ya zo wurin ya bota ma Allah shi kadai dan ya samu wannan albarka ko wannan albarkar ta sauko masa ƙudurin shi cewa idan aka je daidai kabarin wani sawa'an annabi ne daga cikin annabawan da suka gabata ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani daga cikin salihan bayu kama daga sahabbai da wanda suka biyo bayansu yana ganin cewa wannan wurin yana da wata albarka ta musamman da ya keɓanta da sauran wuraren to wannan an zafafa an kausasa harshe ga duk wanda zai aikata hakan duk da Allah kaɗai zai ruku shi ne ce babin abin da ya zo na dalilai masu zafi masu tsanantawa game da duk wanda ya bauta ma Allah a wurin kabarin salihin bawa to ina ga cewa in bawa in bawan ne ya bauta in salihin ne ya bauta kaga ashe idan ya je wurin kabarin ya bauta ma kabarin ko mai kabarin al'amarin ya yi muni al'amarin ya yi tsanani ina fata an gane alaihi fi sahih hadith ya tabbata a cikin as-sahih yana nihin bukari ko kuma yana nihin hadisi ingantacce ne idan aka ce as-sahih galibi ana nihin bukari ke amma hadisin ya tabbata a cikin bukari da muslim an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah yarda da ita anna umma salama ta radiyallahu anha zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanisa ra'ataha bi ardil habasha وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وفتنة التماثيل hadisi ya tabbata a bukari da muslim daga aisha allah yarda da ita lalle ummu salam allah yarda da ita ta ambata ma manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi kanisatan wata kanisa wurin bautan nasaru ke ta ba manzan allah sallallahu labari na wata kanisa da ta gani coci da ta gani ra'ataha bi ardil habasha da ta ganta a garin habasha a ethiopia ke wanda ummu salama tana ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira daga makka zuwa garin habasha lokacin da mutanen makka ke cutar da su ina fata mun gane tana ɗaya daga cikin wanda suka je hijira garin habasha to yayin da ta je habasha ta ga wata coci a garin habasha wa ma fi haminas suwa da abin da ke cikin wannan coci na hotanni na gumaka da aka yi a ciki faƙala sai annabi ya ce da ita ula'ika idan ma tafi himun rajulus salih in ga waɗannan idan mutunan ƙwarai ya mutu a cikinsu awila abdus salih ko kuma bawa na ƙwarai wannan shakka ce ga wanda ya yi ruwaya ko ya kasance annabi ya ce arrajulus salih ko kuma ya ce al'abdus salih idan mutumin kwarai ya mutu daga cikinsu ko bawa managarci ya mutu daga cikinsu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi wa sawwaru fihi tilka suwar sannan su yi hotannin waɗannan hotannin da kika gani ula'ika shirarul khalqa inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin mutane a wurin Allah ha'ula jama'u bainal fitnatai malace waɗannan fa sun hada tsakankanin fitintunu guda biyu fitnatul qubur fitna ta kabirra wa fitnatul tamathil da fitna ta gumaka kaga wannan hadisin yana bayyana mana haramcin yin masallaci akan kabari da yin gumaka na salihan bayu a cikin masallaci ko gina kabari ko gina masallaci akan kabari ko kuma yin butun-butun na salihan bayu a cikin masallaci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kin gansu waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah ولهما حديث يتبت أتشم بخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها لك عائشة ألا يرد قالت تج لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوك تشند متوى تزوم من ذا الله إرادة من شاء الله ستبت أغريشي طفق يطرح خميصة له على وجهه سيشغى ينا جاي وتدرى tasa akan fuskarsa wa idhtamma biha kama annabi yana da wata darasa mai zane yayin da mutuwa ta zo masa saboda irin tsananin da ya samu kanshi a kai da wahalhalu sai dinga rufe kansa da wannan daratarsa tafiqa yafrahu khamisatan lahu an waje ala waje sai dinga rufe fuskarsa da wannan darar tasa fa idaktamma biha idan ya samu kunci sanadiyar rufe kansa da wannan dara kashafaha sai ya yayi ta dan ya samu sauki fa qala sai annabi yace wa huwa kadhalika alhalin yana cikin wannan halin la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine mai yahudawa da nasaru اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سرقي كبربرا أنبا وصامت إما صلاتي يحذر ما صنعوا عائشة تجي annabiyana tsoratar da al'ummarsa dangane da abin da yahudawa da nasaru suka aikata akan annabawansu da mazansu walaula zalika in ba don tsoron faruwa hakan ba a ma'annabi irin yadda aka ma'annabawan banu isra'il ko annabawan ahlul kitab ubriza qabruhu da an bayyana kabarin annabi yadda sauran kabarai suke da an ji a baƙe ko makamantan haka an yi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayru annahu khushiya an yuttakhadha masjida sai dai kawai abin da ya hana an ji tsoron a riƙi kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin masallaci kadiba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa cikin hali na magagin mutuwa ga kunci da ya samu kanshi a kai in ya lullaba kansa da dara ya ji wahala sosai da kunci da yauni sai ya jayi da ranar don ya samu makansa sauki a cikin wannan halin na magagin mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah ya tsine mai yahudawa da nasaru da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai daga annabi yana cikin halin mutuwa amma yana tsoratar da al'ummarsa kar su masa irin yadda yahudawa da nasaru suka ma annabawansu su riki kabarin shi a matsayin mai masallaci su dinga zuwa can sama sallah don neman albarka da makamantan haka kamar yadda yahudawa da nasaru suka yi da annabawansu shi yasa aisha ta ce annabi yana tsoratar da al'ummarsa dangane da abin da yahudawa da nasaru suka yi da annabawansa kar su yi hakan da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga shi zai bar duniya kuma ya ga abin da yahudawa da nasaru suka yi da annabawansa shi yasa yake tsoratar da al'ummarsa cewa kada su masa irin yadda ahlul kitab suka yi da annabawansu da manzansu da manzanninsu ina fata mun gani sai ce Allah ya tsine ma yahudu bi ma'ana Allah ya nisantar da su daga barar rahamashi haka Allah ya tsine ma nasara ya nisantar da su daga barar rahama saboda me sun riƙe kabarburan annabawansu a matsayin masallatai yanan kaga duk wanda ya koyi da irin abin da suke a kai zai tarayya da su cikin munin sakamakon shi ma Allah zai tsine masa ko zai shiga karkashin wannan tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa Aisha ta ce annabi yayi hakan ne don jan kunni akan al'ummarsa kar su masa irin yadda yahudawa da nasaru suka yi da annabawansu ta ce in ba jin tsoron ma hakan ba ya faru ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da an bayyana kabarin shi ƙarara kamar yadda ake bayyana sauran kabarbara sai dai kawai an ji tsoron hakan mutane su riƙe wurin a matsayin masallaci ina fata mun gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummas wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa ya Allah kar ka mai da kabari na ya kasance wasanan yu'bad kar ka mai da kabari na ya zamanto wani gunkin da ake bautawa kuma Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar da zamu zo shi wali muslimin hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim an jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جندب yace naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qabla an yamuta bi khamsin gabani ya mutu da kwana biyar wa huwa ya kuru yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil na barranta daga Allah madaukakin sarki ya kasance ina da khalili a cikin na barranta daga Allah madaukakin sarki ya kasance ina da al-khalil a cikin al-khalil ko khalil shine wanda zaka yi masoyayya ta ƙarshe makura annabi ya barranta da a ce a cikin al'ummarsa akwai wanda yake masoyayya ta ƙarshe so da babu wanda yake masoyayya ta ƙarshe sai Allah madaukakin sarki shi yasa annabi ya ce inni abra'u ila Allah na barranta ga Allah madaukakin sarki an yakuna li minkum khalil da kasance ina da khalil wanda nake masa makurar soyayya daga cikin fa inna Allah قد اتخذني خليلا lalle Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin khalilinsa kama takhadha ibrahim khalila kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalilinsa walau kuntu muttakhidan min ummati khalila da dai a ce zan iya riƙan wani daga cikin al'ummata a matsayin khalili lattakhattu ababakar khalila da na zaɓi abubakar a matsayin shine khalilina ala kushurara wa inna man kana qablakum lalle daga cikin wanda suka gabace ku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid sun kasance suna riƙa kaburburan annabawan su a matsayin masallatai ala kushurara fala tattakhidul qubur masajid kada ku riƙi kaburbura a matsayin masallatai fa inni anhaakum an zalika saboda ni na hane ku game da yin haka kaga wannan hadisin ya fito karara game da haramcin yin sallah a ina a makabarta ko riƙar kabarbaru a matsayin masallaci wannan annabi ya yi hakan ne fa kafin ya mutu da kwana biyar ko makamantan haka yake cewa na barranta har ga Allah a ce na raƙi wani daga cikinku a matsayin halilina saboda Allah madaukakin sarki ya zaɓe ni a matsayin halili kamar yadda ya zaɓi annabi Ibrahim a matsayin halil wattakhadha Allahu Ibrahima khalila da a ce zan raƙi wani daga cikinku a matsayin halilina daga cikin al'ummata da abubakar wannan mai nuna falalawa abubakar a cikin al'umma da muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fifikon shi akan dukkanin sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah su bata a gare su gaba daya sannan annabi ya ce musu wanda suka gabace ku sun kasance suna riƙe kabarburan annabawa a matsayin masallatai nan suke yin sallah annabi ya ce ku shura kada ku riƙe kabarrai a matsayin masallatai kaga nan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya fito karrai ce kai na hane ku daga yin haka na hane ku sam kar ku riki kabarbaru a matsayin mi masallatai wa qannaha anhu fa qannaha anhu akhir hayati hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da yin sallah a makabartu a ƙarshen rayuwar shi thumma innahu la'ana wa huwa fi fi siyaqi man fa'ala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa halin kasancewa shi yana cikin magagin mutuwa game da duk wanda ya aikata haka wassalatu indaha min zalika yin sallah a wurin kabarai yana daga cikin ruƙa kabarai a matsayin masallatai duk wanda yaje yana yin sallah a inda adda kai kabarai kamar ya riki wurin ne a matsayin masallaci ya fada cikin abinda annabi yayi hani akai kuma yayi la'ana ya tsinuwa akai wa allam yubna masjid ko da ko ba a gina masallaci a wurin ba wa huwa ma'ana qawlu wa huwa ma'ana qawluha khushiya an yuttakhadha masjida shine ma'ana fada Aisha da tace an ji tsoron a riƙi kabarin manzon Allah a matsayin masallaci so da ai kaga kabarin annabi daban kuma masallacin safa daban kenan zawwa wurin ayi sallah kamar an riƙe wurin a matsayin menene masallaci ko da ba a gina masallaci a wurin ba duk wanda zai je makabarta ko inda adda kai kabari ko masallacin da aka shigar da kabarai a cikinsa ko wanda aka gina su akan kabari to kamar ya riƙe wurin a matsayin masallaci sawa'un an gina masallaci a wurin ko ba a gina da za ka je wurin kabari ka yi sallah kamar ka riƙe wurin ne a matsayin masallaci duk da ba a gina masallaci a wurin ina fata mun gani kenan sallah a wurin kabari ta shiga ƙarƙashin sallah akan makabarta ko masallacin da aka yi sallah da shi a cikin shi akwai makabarta duk guda ne fa inna sahabata saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjid ba zai taba yiwa ba su gina masallaci a wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha tace khushiya an yuttakhadha masjidan ba hiddo kabarin annabi a fili ba gudun kar a rike shi a matsayin masallaci bai ma'ana a dinga sallah a wurin shi yasa malaci saboda sahabbai ba zai taɓa yiwa ba su gina masallaci a wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan duk wurin da aka nufaci sallah a cikin sa to haƙiƙan an rike shi a matsayin masallaci duk wurin da aka yi sallah a wurin masallaci an gane duk wurin da aka yi sallah a wurin menene masallaci saboda ƙasa gaba ɗaya an maida ma manzon Allah ya ta matsayin me masallaci wa ju'lat liya al-ardu masjidan wa tahura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an maida mun ƙasa gaba ɗayan ta matsayin masallaci da abin yin tsarki kuma بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ما da ce kai duk wurin da ake yin sallah a wurin ana ce masa masallaci ko da ko ba gina masallaci a wurin kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yadda manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini ƙasa a matsayin masallaci wa tahuran da abin da kuma za a yi tsarki da ita za a yi taimama da ƙasa kenan ina fatan mun gani kaga fiqhun malan kenan a wannan wurin ka je ka yi sallah a wurin kabari to kamar ka riƙi kabari ne a matsayin mai masallaci sawon an gina masallaci a wurin ko ba a gina ba sau da duka ƙasa masallaci ne duk wurin da aka keɓance don sallah a wurin kawai masallaci ne sawan an gina masallaci ko ba a gina shi yasa yin sallah a wurin kabari kamar yin kamar rikar kabari ne a matsayin mai masallaci wali ahmad hadisi ya tabbata daga imamu ahmad bi sanadin jayyid da sanadi mai kyau an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'a daga abdullahi dan mas'ud Allah ya rada shi hadisi yana da hukuncin marko zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya walladhina ittakhadhu al-qubur masajid ya ce yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda alkiyama za ta riske su suna raye su ne mafi sharrin mutane والذين اتخذوا القبور مساجد والذين يتخذون القبور مساجد da kuma wanda suka riƙi kabarbaru a matsayin masallatai wannan su ne mafiya sharrin mutane na farkon wanda alkiyama za ta riske su suna raye na biyun wanda suka riƙi makabarta a matsayin masallatai rawahu abu hatim fi sahihihi abu hatim ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihin nashi فيه مسائل شنن باب أقوي مسألولي الأولى مسألة تفرق ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد, يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da wanda ya gina masallaci yana bautar Allah a cikin sa a wurin kabarin salihin bawa ko da ko niyyar shi ta inganta duk yadda ka kyautata niyya idan dai har ka je ka yi sallah a wurin kabarin rajulin salihin bawa to ka shiga cikin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata الثانية مسألة تبيو النهي عن التماثيل هني game da abin da ya shafi gumaka haramcin yin gumaka wa ghiladul amri fi dhalika da kuma zafafa al'amari game da yin hakan wanda ai ummu salama ta ba shi labari game da cucin da ta gani a garin habasha da irin gumaka da aka yi cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika shirarul khalqi inda Allah wannan su ne mafi sharrin mutane a wurin Allah abin da ke nuna kenan zafafawa game duk wanda zai je ya bauta mu Allah a wurin kabarin salihin bawa ko kuma wanda zai kera gumaka الثالثة مسألة أكو العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك أبو النورة كيمة آدم أنزع الله صلى الله عليه وسلم يي جمد حكا كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس ثم ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم كما يد منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي متقى game da wannan lamar kaifa bayyana lahum hadha awwalan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu haka a karan farko thumma qabla mautihi bi khamsin sannan ya bayyana musu hakan gabanin mutoshi da kwana biyar ثم قال ما قال sannan ya faɗi abin da ya faɗa na kausasa halshi da zafafa game da masu yin hakan thumma lamma kana fi siyaq sannan haka a lokacin da yake cikin magagin mutuwa bai shiru ba sai da ya faɗa lam yaktifu bima taqaddam bai wadata ba game da hanin da yayi wanda ya gabata kenan duk da ya hana a karon farko kuma ya hana kafin ya mutu da kwana biyar bai wadata ba game da hanin har sai da ya hana su yayin da ke cikin magagin mutuwa ya ce kar a yi kar a riƙi kabarai a matsayin masallatai الرابعة مسألة تهول نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر هل من ذا الله صلى الله عليه وسلم game da aikata hakan a wurin kabarinsa tun gabanin a samar da kabarin manzan Allah a kafin ya mutu ya hana tun babu kabarinsa ya ce kar ayi sallallahu alaihi wa sallam alhamisa mas'ala ta biyar annahu min sunan al-yahudi wan nasara fi quburi anbiya'i yin sallah a wurin kabarai ko rikan masallaci gina masallaci akan kabarai ko shigar da kabarai a cikin masallaci yana daga cikin sunnonin yahudawa da nasara daga duk wanda ke sallah a makabarta ya san waɗanda yake koyi da su jagoron shi su ne yahudawa da nasa kuma a ina ne ake yin sallah kuma wane ne limamin wurin kowaye umarni ai haka umarnin shi bai yi kama da hannun manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai zo ya halatta yin sallah a makabarta bayan manzon Allah ya hana babu wata wani dalili da za a makale ma wanda ya fi waɗannan dalilan da suka suka fi rana fitowa wurin hani game da rikakkabarai a matsayin wurin sallah ma duk da haka za ga al'umman mu yau sallah sa ina ne makabartu idi ta karamar sallah bi ma'ana sallah azumi da idin layya da za a je makabarta a yi sallah a wurin duk da annabi ya hana kuma sun ji sun gani sun san da wannan amma za a ce a mu mazhabinmu kaza malikawa ne wani batun malikawa ana batun annabi ya hana akwai wata magana ne sama da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce annabi ya hana ka ce wani mazhabin ka kaza wani mazhabi ma ka sani bale har karka dogaro da wani mazhabi akan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka san girman manzan Allah da kimar shi a wurinka to ba za ka gabatar da maganar wani akan shi ba ko ma wane ne dan maganar manzo Allah sama da magana kowa take ina fata mun gane shi yasa bai halatta shi yasa zaka ga wasu masallatai namu garin nan bale ma tsohin masallatai masu shekaru aro aro galibi zaka same su akwai kabarbaru a cikin su akwai makabarta a ciki dan ake binne wasu jagororin diyan manya ma nan ake binne su ban hudda maka kowane masallaci daga cikin tsofaffin masallatu na da ka je idan ka zai nuna maka ka je za ka gani da idan ka diba albamban da ake yin sallah a cikin nan ake sallah idi idin azumi da idin layya sai an ce maka kabarrai ne a wurin cike take makin da kabarrai har ma an daina bisa a wurin saboda ganin cewa ta cika sannan ka duba masallatai da ɗaɗɗu na garin da ka diba masallacin kanzu wasu masallacin kanzu aiko wancan na gabasa na 'yan ƙadiriya daidai rankuwan na kasuwar legim wurin shi ma makabarta ce sannan ka diba babban masallaci na garin nan shi ma gaban shi makabarta ce makabarta ce bal ma habbayan sama a kowane wuri da kai makabarta a wani tare da haka nan ake sallah kaga sallah a wurin saba ma wasiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewa kar a riƙe kabarrai a matsayin masallatai da za a yi sallah a wurin ko a gina masallaci a kan mi a kan kabari Allah ke shi ka yasa idan ka bi nungunan nan duk tsohin masallatai ya ban ce maka dukansu ba amma galibinsu za ka samu akwai kabarrai a ciki ni na shaidu wannan kuma na gani idan kuma sallacin da suka daɗe a tare Allah ke shi ka kenan kaga sallah a makabarta ko gina masallaci akan kabarrai sunna ce ta yahudu sunna ce ta nasa duk wanda ke yin haka jagororin shi abun koyin shi sune yahudawa da nasa السادسة مسألة تشدة لعنه إياهم على ذلك لأنر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دي مسو أكن ينهكا دسكي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا يسئين ما يهودا ونصارو سرك إيه كبر برم أنبا وسأمسهم مساجد السابعة مسألة تبكوي أن مراده تحذيره إيانا عن قبره abin nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya la'ane su yayi hani akan hakan don ya sha mana kunne mu game da kabarinsa kar mu yi hakan irin yadda aka ma kabarburan annabawan wanda suka gabaci shi ina fatan mun gani الثامنة مسألة تتقص العلة في عدم إبراز قبره إلا تهنى أبين كبر من الله صلى الله عليه وسلم شيني كر أركيش أمس أمي مريين صلى كر أركيش أمس أمي صلى هكا عائشة تجي ولولا ذلك ubriza qabruhu sai dai an ji tsoron a rike shi a matsayin masallaci kenan kaga illa biyu ta sa aka ki bayyana masallacin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bakai ko wani wuri kamar yadda aka bayyana sauran kabarbaran mutane ta farko ana jin tsoron mutane su riƙe wurin a matsayin masallaci na rukuki na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya gai kamar yadda Abubakar Siddiq ya bada labarin cewa annabi ya ce annabawa ana binne su ne a inda suka mutu wanda annabi ya rasu ne sallallahu alaihi wa sallam a yana a ɗakin na na'aci kuma a nan aka binne shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا cikin ma'anar riƙan kabarrai a matsayin masallaci kowa ya fahimci wannan ma'ana ba lalle bane sai an gina masallaci a wurin ko da sallah ake yi a wurin kabari kamar an rike shi ne a matsayin mai masallaci al'ashara mas'ala ta goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alayhi as-sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakankanin wanda suka riki makabarta a matsayin masallatai da wanda alqiyama za ta tashi a kansu فذكر الذريعة إلى الشرك سي النبي أنبتش هنيا زواج شركة قبل وقوعه تنقبان حبن حكا يفارو مع خاتمته تارد كرشان حكا هذا النبي هذا سكن كان wanda suka riki makabarta a matsayin masallatai da wanda alkiyama za ta tashi a kansu suna raye ana yace su ne mafi sharrin mutane na farko wanda kiyama za ta tashi a kansu suna raye na biyu wanda suka riki kabirai a matsayin masallatai alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya zikiru fi khutbati qabla mautihi bi khamsi ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khutbar shi da yayi gabanin ya mutu da kwana biyar kenan maganar da yayi gabanin ya mutu da kwana biyar ar-raddu ala al-ta'ifatayn akwai raddi akan kungiyoyi guda biyu allatain huma sharru ahlil bid'a wanda sune mafi sharrin an bid'a bal akhrajahum ba'd ahlil ilm min 72 firqa bal an samu ma daga cikin wasu ma'abuta ilimin da suka cire su daga cikin kungiyoyin nan guda 73 ko guda 70 guda 72 wa hum ar-rafida wal jahmiyya sune rafidawa an shi'a kenan da jahamiya su ne mafi sharrin 'yan bida wa bi sababin rafida hadata shirku wa ibaratul qubur sababin rafidawa 'yan shi'a nan ne shirka ta faru da kuma bautar kabarai wannan kuma zahiri ne wallahi duk zaka ga 'yan shi'a rafida ba su da abun bauta sai kabarai kabarin husaini kabarin fatima da makamantarsu shi yasa yanzu abin mamaki za ka ga kabarin hussein a ko'ina daga cikin ƙasashen shi'a akwai shi kai ka ce hussein ne ya rabu sunau aka bibbinne shi aurara za ga suna kiran shi kuma bayan allah ya hussein da wata bukatarsu ya hussein da makamantarsu wahum awwalu man bana alaiha almasajid kuma sune farkon wanda suka fara gina masallatu akan kabarai الثانية عشرة مسألة تقوم شابي ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع أبن دعك جرب من زعل الله صلى الله عليه وسلم ده شيء نتأنا ننفت الرئي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ينا رفي كان سد درا ينا ياي واسبو دجم وهلع yayin da rayuwarshi za ta fita a salita ta ashara matsala ta goma sha uku ma akrama bihi min alhulla abinda aka karrama manzan Allah da shi na alhulla wani mataki na soyayya na musamman da Allah yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda a cikin mutane gaba daya babu wanda ya samu wannan matsayin daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim tsira da mace Allah su tabbata a gare su gaba daya su kadai suka samu wannan martaba kuma su kadai suka samu wannan matsayi ina fata mun gani babu wanda ke da matsayin kulla a cikin mutane gaba daya sai mutum biyu na farko wane ne annabi Ibrahim nabi wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أن النبي يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا Allah maɗaukakin sarki ya riƙe ni a matsayin badadinsa shine Khalil kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badadinsa Allah ku a cikin alƙur'ani mai girma ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badadinsa saboda matsayin hulla matsayi ne mai girma wanda babu wanda suka dace da wannan matsayin a cikin mutane duka sai mutum biyu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi Ibrahim sai wanda ya karya haka ya makala makanshi matsayi na kulla wanda ya karya haka wanda kaga daga cikin wanda suka yi karya hakan suka kagi hakan kawunansu akwai ibrahim inyas kamar da kuka sai shi ma ya da'awan mai kulla ya yi da'awan kulla ya ce allah ya ba sa kunfa ya kunu sannan kuma an rike shi a matsayin khalil shi ma khalili wanda hakan karya ce ina fata mun gani babu wani daga cikin halittun Allah da ya mallaki kun faikun babu kun san ma'ana kun faikun ai kun babu daga cikin halittun Allah sam wanda ya rike matsayin kun faikun ya rika sarrafa ta yadda ga dama babu kuma da a ce da gaske ne ma kamar da shi in yasu yayi da'awa da bai kamata ba mutane su kasance kamar yadda suke kaman lokacin shi kamar yadda suke a lokacin shi tunda har zamanin shi zuwa yanzu yahudawa suna rike da baitul maqdis kuma ba dan komai bane ba dan an fi karfin musulmi ne bai kamata bai kasance masallacin qudus qibla ta biyu ta musulmi a ce yana hannun wa yahudawa an sha kwato shi su kame an sha kwato shi su kame yanzu da aka yi rauni sun kame shi yana hannunsu suna gallaza musulmi suna ba su wahala har zamanin shi she'in yaskin masallacin kudus yana hannun yahudawa inda dai a ce yana da kunfa ya kunum ya kamata ya yi aiki da ita yana da kunfa ya kunum rashin lafiya kumburi bai kama sa kumburewa dinga yi fa sai da aka kai shi fari a cikin france don mushi magani jiyarsa can ya mutu a fari to in yana da kun fai kunu ya kamata yi ta yi aikin ta mana sai kun ya zo lafiya lau ko in kana da kun fai kunu ba sai ka tashi duniya ba ma gaba ɗaya a koma lahira da kada zama da ke nuna ƙarya ce yake yaudarar al'umma yake yaudarar al'umma yake da cutarsu da sunan walitaka da sunan an ba shi kumfai kuna kuma shi halili kuma za ka ji suna sa waƙafa a cikin gidan rajiyu ana maimaita ta na cewa an ba shi kumfai kunu bayan haka kuma shi khalili ne wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani yace duk wanda yake suna shi in ya sai yace duk wanda ke suna ni in ya da wanda ya ganni da idansa to zai shiga jannatul khuld ganinsa kawai da duk mai sansa kuma zai shiga aljanna saboda mai sai ce iz annani khalifatu tijani mawhibatun li ahmad al-ajnani wanda ke gana da wanda ya gansa da wanda ya sosa to zai shiga jannatul khuld wanda kaga wannan duka yaudara ce ƙarya ce ba a daɗe ba muka karanta hadisin abu talib da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har abu talib ya mutu annabi bai so hakan ba annabi ya je wurinsa ya sake zuwa wurinsa ya kire sa don musulunci kai har lokacin da yake fitar rai sai da annabi ya je wurin ya ce ya faɗi la ilaha illallah in ya faɗi ta zai tsaya masa gobe a gaban Allah a matsayin shaida ƙarshe ya mutu akan kafirci wannan fa jinin manzon Allah ne babban manzon Allah ne dan uwan baban manzon Allah ne ganin manzon Allah da rayuwa tare da manzon Allah balma ya ba annabi kariya su da dama a garin Makka lokacin da yake raye baka isa ka hana manzon Allah abin da yake so yi ba a garin Makka tare da haka ya mutu akan kafirci kuma mutacce ba kuma sabo ba kiyama kai yanzu da sunan jikan ko kai yanzu da sunan shehu ko wali ka ce duk wanda ya ganka da wanda ke son ka zai shiga aljanna kaga wannan fifita kansu ne akan wa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne daga cikin mutane suka ga manzon Allah bal ma suna son shi soyayya ta me ta zumunci da dangantaka za su iya bada rayuwarsu dan kare manzon Allah duk da su imani da shi ba amma ƙarshe na suka shiga da suka mutu wuta suka shiga abu lahab ɗan wuta ne tare da cewa jinin manzan Allah ne sun kuma ya ga manzan Allah kai ka zo daga baya ka ce wanda ya ganga ko wanda ya so ka zai shiga aljanna kai awa wai kawai dan shi yana khalifar tijani wannan ƙarya ce yaudara al'umma ce da munafuntarsu da yadda za a yi a matsa kudinsu a ci dukiyoyinsu bilbafin da sunan walitaka da sunan karama amma in ba haka ba mutum biyu ne suke da matsayin hulla manzan Allah da annabi ibrahim amma shi in ya sai ce an ba shi kun kunu abin da ya hana ya amfani da ita ya riƙe Allah a matsayin wakilinsa ya masa aiki da ita shi a madadinsa lakin na takhattuhu wakila ta'ajjuba ne ce saboda ladabi kawai fakhtara ni khalila shi kuma Allah sai ya zabe na matsayin khalilinsa kenan kawai yanzu shi kamar ya ɗauki Allah a matsayin yaransa ne subhanallah wakilinsa ne duk abin da zai zartar zai zartar ne kalkashin wakilci inyas ya yi haka ne ce saboda ladabi wai ga Allah shi kuma Allah sai zaɓe shi a matsayin khalilinsa a ga wannan mafi munin kalma da za ka gaya ma Allah ba sai kama wannan da sunan kuma waliyin Allah wannan waliyin Allah ko maƙiyin Allah ko ɗaya babu babu kusanci ma tsakankanin shi da waliye babban fasiki ne zindiki kuma kaga ƙaryata manzon Allah ne da ya ce Allah ya rike ni a matsayin khalili kamar da ya rike annabi Ibrahim matsayin khalili in ya sai ce ni ma hadda ne Allah ya zaɓe ni khalili daga ina kaga duk wannan yaudara ce Allah ke shi mu kai sai tariki na muhammad nasir abdurrahman bin nasir sa'idi yake cewa ma zakara musannif fil babain yattadihu bi dhikr tafsil al qawl fima yaf'al wa yaf'al 'inda qubur as-salihin wa ghayri abinda ibn abdul wahhab ya ambata a cikin babi guda biyu zai bayyana maka ambato na tafsilin magana rarrabe zance game da abinda ake aikatawa a wurin kaburran waliyai ko salihan bayu da makamantarsu wa zarika anna ma yuf'alu indaha naw'ain abinda ake aikatawa a wurin kaburran waliyai nau'i biyu ne mashru'un wa mamnu'un wanda ya halatta da wanda aka hana abinda mutane ke aikatawa a wurin kaburrai na salihan bayu nau'i biyu ne nau'i guda wanda ya halatta nau'in na biyu wanda aka hana aka haramta shi amma al-mashru amma wanda aka halatta yin sa a wurin kabarai fa huwa ma shara'ahu ash-shari'u shine abinda ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta min ziyaratil quburi na ziyarar kabaru ala al-wajhi ash-shar'i bisa ga fuska ta shara'a min ghairi shadd ar-rahal ba tare da nisan buraguro ba tsananta buraguro don zuwa wurin kabari ina fata mun gani shari'a ta musulunci ta halatta ma musulmi ko mutane ziyarar makabarta inda bai ɗauki wani buraguro mai nisa ba amma duk buraguron da za ka yi mai nisa da nufin ziyarar kabaru bai halatta ina fata mun gani wanda sai ka yi buraguro musamman kawai don ziyarar makabarta wannan bai halatta ya zuru hal musulun wanda musulmi zai je ziyarci makabarta mutbi'an lissunna yana ƙoƙarin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u li ahliha umuman ya roƙa ma ma'abucin wannan kabarun a game na kaga yana daga cikin abin da aka shar'anta mana yayin da muka je ziyara makabarta mu gaida su sannan mu roƙa musu Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan muka je makabarta zamu ce assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al'afiya ka roƙa musu Allah afiya ina fata mun gani kenan kaga idan ka je za ka roƙa ma na makabartar gaba ɗayan su a game wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan sannan ka keɓance makusantanka danginka iyayenka kakanninka da waɗanda ka san su sannan ka keɓance su da addu'a fa yakunu muhsinan ilaihim biddu'a ilahu sai kasance duk wanda ya haka ya kyautata musu ta hanyar yi musu addu'a da roƙa musu Allah madaukakin sa wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum da nema musu afuwar Allah da gafara Allah da rahmarsa da jin wa muhsinan ila nafsihi bittiba'is sunnah sannan ya kyautata ma kansa ta hanyar bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu ladan haka ganin cewa ya bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tadhakkuri al-akhirah da kuma tana lahira da zai wa li'tibar biha da yadda zai dauka izina game da wanda suke kwance a yanzu wa li'tiab kuma ya wa'azu yayin da je makabarta wanda kaga zuwa makabarta yana da amfanin gaske amfani na farko ka musu addu'a za su amfani da addu'ar da kake musu abu na biyu zuwan da kai za a baka lada a kan wannan aikin alherin da kai don kayi koyi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku makabarta ga duk wanda ya ziyarce ta matsayin wa'azi ne a gare shi yadda aka binne su aka kawo su anan kai ma za a kawo ka ko yau ko gobe duk yadda ta dade sai an kawo ka na an binne ka nan ne ƙarshen makomarka kenan ka kyautata gyara halayenka daina sakaci wurin bautar allah zame ka yi ƙoƙari sosai wurin neman gidan aljanna da neman kwanciya lafiya cikin kabarka da naga kabarwaro kana gani nan gabaɗayansu suna kwakwance sun yi a ƙilga gabascinka yammacinka kudancinka arewanka duk su ne kwakwance ba bambanci tsakankanin sarki da shugaba ba bambanci tsakankanin na ƙasarsu duka ga sun sifanci kowa yana karɓar sakamakon da ya aikata a gidan duniya bayan an binci kenan wurinka ne makomarka ce nan za a kawo ka gyara halayenka wannan shi ne nau'i na farko daga cikin nau'ikan ziyarar makabarta wanda aka shar'anta mana kenan amma al-mamnu amma wanda aka hana mana mi aka haramta mana yin haka fa innahu naw'an shi ma kala biyu ne wanda aka haramta na kala biyu ne ahaduhuma na farkon muharramun haramun ne an haramta shi wa wasilatun ila shirk kuma hanya ce da za ta sa ka abka ma shirka kamar ka tamassuhi biha kamar shafa kabarai da makamantansu wanda za su sana sana shafa kabari ana shafa mawaska ana ɗiba ƙasa kabari ana jikawa ana sha wannan haramun ne kuma mamnu ne kuma wasila ce da za ta kai ka zuwa ga abka mashirka ba inda aka halatta maka shafar ka bare kar ka shafa na cikin ka da neman albarka babu inda aka halatta maka yin haka ina fata mun gaya wa tawassuli ila Allah bi ahliha da kuma kama kafa zuwa ga Allah da ma'abutan ma'abutan kabarin karka ce ya Allah dan kabarin wani ko dan waliyi wani yi mini kaza kaga Allah ka ruka ba waliyin ba amma ka kama kafa da wa da wannan waliyin cewa Allah ya maka kaza dan shi shi ma bai dace wasalatu inda da yin sallah a wurin kabari haramun ne an hana wa israjiha da kuma kunna fitilu a cikin makabarta wal bina'i alaiha da yin gini akan makabarta irin masu yin wani kubbari ko su shafe shi da siminti ko a yi flak a rubuta sunan mamaci da gaskin da ya mutu duka bai dace bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sufa ina fata mun gane walghuluwi fiha da wuce iyaka game da kabarbura wa fi ahliha da ma'abutan kabarbura inda yanzu zaka ga duk wani kabarin waliyi da wani shehun da aka sani za a bambanta shi tsakankanin shi da sauran kabarbura na bayan Allah ta hanyar ɗaukaka shi da yin gini babba akan shi balma wasu wuraren kamar yadda kuke gani zaka ga kabari an yi mishi raga ta ƙarhe kuma ƙarhen mai tsada wanda kamar an sa mishi ruwan zinare a ade shi a ƙawata shi a sa mishi tisi mai alfarma a kewace kaga wannan jan hankalin mutane na zuwa ga bota wannan kabar da rikashi abin bota kuma bayan an wannan duk bai dace ba wuce iyaka ne game da sha'anin kabarra yasa kullum yake jan al'umma idan aka je makabarta zaka ga jahilai sun sa ku gaba suna ta fitina yanda ake binne mamaci sai an mai da kasan nan duka duk yawanta wane ne gaya maka wallahi yanzu sai dai kai shiru ko kai kallo abin ya ishi mutane an binne gawa ga ƙasa ta yawa amma mutane sun ba a duka ƙasa shi ake mai da mishi in ka tare shi kace ka hujja bai da ita a haka ake yi ba a raga mutum ƙasa shi wani ne ga maka an hana kabari ya wuce ɗani guda wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali dan Abi Talib yace karkaga wani kabari da yafi wani sai ka daidaita shi ya dawo daidai da dan uwansa ko kuma wani butun-butun da aka yi hutu sai ka shafe su Allah ta da akabarar mushrifan illa tsawaitan sai ka daidaita shi ya dawo daidai da ɗan'uwansa amma sai ga suna ta garrama ana ta rikici a duka ƙasarsa ake maida musu a yi ta tura ƙasa a yi ta haura ƙasa kuma wallahi jahilai ne ba abin da suka sani sai rikici da garrama kawai to kabari ba a san wani da wani girma ba a san amma wani kabarin wata alamar da za ta bambanta shi da sauran kabarai wata alama bayyananna ba wai irin alamar da za ka iya gane kabarin dan uwanka ba idan ka ji wannan babu laifi ka aza wani dutse ka aza wani abu wanda za ya sa ka iya gane shi ba wai ka je ka shafe shi da siminti ba wannan duk bai halatta kawai ka aza wani dutse kuma kamantin shi wanda za ka iya gane lalle wanga kabarin dan uwanka amma a zo a mashi wani ƙubbari a yi wani ɗaki a yi wani wane ne da fulak da sunaye da dad duka bid'o'i ne wanda Allah bai sarkar da hujja game da aikata haka wannan duk bai halatta ba ijmala idan lam yabru rutbat al-ibada idan har bai kai mataki na bautan su duka wannan haramun ne kuma wasila ce da za ta kai ka zuwa ga abuka mushrika nau'i na biyu daga cikin nau'in da aka hana a yi game da abin da shafi kabarrai الشرك الأكبر شين شركة ببا كدعاء أهل القبور كمروا أم مقبرتو دا وندك يتشكين مقبرتو أجيك رفع رقنسكو ما باين الله يا ولي وانا يمن كذا وانا كذا تيمكا من دا كذا abin da duk yake damuwa ka rika gaya ma ma'abucin kabari kai in ba ma jahilci da rashin sanin ya kamata yaya za ka shi ka rika tambayin wanda ke binne game da bukatocinka kai da ke raye shi fa ya mutu baya jinka bai san mai kake ba kaddara ma yana jinka wanda ya mutu aka binne ya iya biya maka bukata bayan yana binne da kai da shi waye ya bukatar wani kai da ke rayu ko shi bai mutu ya fi ka bukatuwa zuwa gare ka sama da yadda kake zaton shi zai bukace ka ko ka za ka bukace shi sau da ka gan ka mashi addu'a za ta amfane shi to dan me zaka zo kana roƙon shi kuma bayan Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza wannan shirka ce kafircin da zai fitar da kai daga bar musulunci wal istighathati bihim da neman agajin maka na cikin kabari wa talab al hawa'ij ad dunyawiyya wal ukhrawiyya minhu da neman bukatun duniya da na lahira a makabartu ko na cikin a wurin da ke wurin da ke cikin kabarin ko kabarin malaci fa hadha shirkun akbar yin haka shirka ce babba وهو نوع ما يفعله عباد الأصنام مع, مع أصنامهم wannan shine nau'in abinda masu bautar gumaka suke yi da gumakansu sannan kun nura duk irin wannan 'yan cana da makamantarsu masu bautar gumaka za su je su kera gumkinsu su tarara su su yi komi su zoro shi su daga hannu suna neman biyan bukata ba ku da bambanci da mutanen da za ku zo ku binne shi ku mishi wanka ku hudda mai kaya ku tsara shi ku yi kusa cikin likafanin ku binne kuma da dare ku mishi kuna roƙon shi biya muku bukata me bambanci babu wani bambanci wallahi wanga shi gumki yama kai ma wani gumkin ne kama tunda kabari ne gaje ka rungume kana roƙon shi biyan bukata ka duwa su ne da kasa da aka kewaye Allah ya shi mai kan shirka ce babba wala farqa fi hada fi hada بين أن يعتقد بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله فإن المشركون يقولون ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى بعد شباب بمبنشي سكانوا wanda haka yana mai ƙudurin cewa su kaɗai za su biya mai buƙatun shi da abubuwan da yake nema ko ya ce a'a ba wasu nake roƙo ba na yi kamun ƙafa da su ne duk babu bambanci ko ka roƙe su ko ka kama ƙafa da su duk guda ne saboda mashirkai mata suka yi mana abu duhun illa bi qarribuna ila Allah zulfa ba komai ke sa muke bauta musu ba sai dan su sa mu samu kusanci a wurin Allah faman za'ama duk wanda ya cewa annahu la yakfur man da'a ahlul qubur wanda ya roƙi ma'abuta kabarra ba zai kafirta ba hatta ya taƙi da annahun mustaqilluna bin nafa har sai ya ƙudurta cewa su kaɗai za su amfane shi wa dafa'i darar ko su kaɗai za su ishe mishi cuta wa anna man i'taqa da anna Allahu wal fa'il da kuma wanda ya ƙudurta cewa Allah ne ke yin ba su ba babu bambanci ba wanda zai ce kuma wanda ya hakan ba zai kafirta wa annahu wasa'ita bainahu bainallahi wa bain man da'ahu kuma da cewa su tsakatsakiya ne tsakankanin Allah da wanda ke roƙonsu wasta gasa bihim da wanda ke neman agaji da su ma da ce ya shi ma zai kafa babu bambanci tsakanin wanda ke ganin cewa waliyan da kansu suke biyan bukata da wanda yake ganin a'a kama kafa ake yi da su sai bukatar ta biya duk guda ne ina fata mun gani malaci man za'ama zalika faqad kadhaba ma jaa ma jaa bihi alkitab was sunnah duk wanda ya kudarta hakan to kamar faqad kadhaba ma jaa bihi alkitab was sunnah hakikan ya qaryata abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi wa ajma'at alayhi al'umma da abinda al'umma ta yi ijma'i akan shi min anna man da'a ghayra Allah fa huwa mushrik na cewa duk wanda ya roki wani Allah mushriki ne في الحالين المذكورين أشكن حالي قدابي لك أمبا سواء, اعتق... سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين دب داني يا قدر تشيوى سوء كبيا بكاتا ويا قدر تشيوى سي أن تكن سبيا بكاتا تبيا وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ما ليش وانا أبني وانا يا كما تحسن شتهن الضرورة تشكين الدين المسلم أبني بينني لباي بكاتا سي أنك أمك دليلي أكي نتشي وارو أمون الله أتشكين إرن أبا بند باب وانا إبيان سي الله كافر جنكم شركا ما ليش فعليك بهذا التفصيل da haka kai ruku da wannan tafsilin da wannan rarrabewa alladhi yahsulu biha al-furqan wanda da shine akan iya bambancewa في هذا الباب أتمنى باب المهم من مهمنش الذي حصل به من الاضطراب والفتنة وأن دشيني أكسام الاضطراب والفتنة أكسام يا مسئلة فتنة أتمنى باب ما حصل ده أبن فاروع ولم ينجو من, من, من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه باب وأن ذي سيرة وأن فتنة سي وأن يسن قسكيا سن يبقسكيا ina fata mun gani yana kaga riƙar kabari a takaice dai a matsayin masallaci shine yin sallah a wurin kabari haramun ne ka yi sallah a wurin kabari kana mai kudurta cewa yin sallah a wurin mai amfani ne ko kuma da kyakkyawan niyya kai ma haramun ne duka bai halatta ina fata mun gane haramun ne a gina masallaci akan kabarrai haramun ne idan za ka yi sallah ka fuskanci kabarrai duk bai dace sai dai abin tambaya mai tambaya zai yi tambaya ce to idan ka ce haka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yanzu yana ina yana ina yana madina za su ce maka ma cikin masallacin shi abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu a masallaci ya rasu ku ba na amsa a ina ya rasu a ɗakin Aisha a wancan lokacin ɗakin Aisha a masallaci yake a a ɗakin Aisha da ba masallaci da na farko kenan annabi bai yi umarni da yin hakan ba kuma ya hana ina fatan mun gani sannan abu na biyu hakan ya faru ne ƙarshen rayuwar sahabbai a wancan lokacin wanda suka yi saura daga cikin sahabbai 'yan kaɗan ne kuma daga cikinsu ma an samu wanda suka yi musu suka yi inkari yayin da aka faɗaɗa masallaci aka shigo da ɗakin aisha a cikin masallaci kaji sababin shigowa ɗakin aisha a cikin masallaci ana faɗaɗa masallaci yau da gobe ana faɗaɗa sa ana ganin cewa bai isa ba ana ƙarasa ƙarshe sai da aka shigo da ɗakin aisha a cikin masallaci wanda kuma duk da hakan wasu sahabbai sun yi musan haka sun yi inkarin haka suna ganin hakan bai dace wanda wanda suka yi hakan a wannan lokacin jagoranci da mulki hannunsu yake shugaba ya ce a yi hakan amma su sun yi musu sun yi inkari da sayar da yin hakan don ganin su yin hakan bai dace ba amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya kare manzon Allah kuma ya karɓi addu'ar da ya masa na cewa kar ya mai da kabarinsa ya kasance a matsayin gumki da za a bauta masa kuma bayan Allah kaga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na Abubakar da na Umar a cikin ɗakin Aisha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a dakin Aisha aka binne shi kuma Aisha tana nan a wurin bayan shi Abubakar ya rasu shi ma aka binne shi a dakin Aisha kuma a wannan lokacin ma Aisha tana bayan haka Umar da ya rasu yana cikin rashin lafiyar da yana tsammanin ba zai raube ce a je a tambaya masa aisha in ya mutu abin ne shi tare da yan uwansa aisha ta ce da wannan wurin na bar ma kaina shi amma da umar ya tambaya sai na bar mashi shi tun da aka binne umar a wurin aisha ta fitar da cin masallaci dan tana ganin yanzu an kama mutumin da manisancinta ne ya mutu fa an binne shi kaga irin kawaici da kumya da girma irin na sabon mazalar salasa aisha tana ganin yanzu tun da aka kawo kabarin mutanen da ba muharramin da bane ba bai kamata ta zama aure a wannan lokacin ta bar wurin gaba tare da haka kaga aka rufe kofar ɗakin aisha aka zagaye ta duka bayan haka lokacin da aka faɗaɗa masallaci zamanin walid ibn abdulmalik wanda kuma amir na garin majina umar ibn abdulaziz ne a wannan lokacin da aka fada da masallaci a wancan lokacin sai da suka ɗibi kuma metar ya kai uku a cikin wurin suka ƙara wani gini haka suka zagaye ɗakin aisha kuma daga yamma ba su bari suka bar faɗin bango ba sai suka mishi kusurwa haka wanga haka daga yamma kuma suka mishi haka ta yadda ba ka iya fuskanta shi a matsayin alƙibla in za ka yin sallah bayan wannan bangon aka daɗa yin wani bango bango nawa kenan uku ga ɗakin aisha gewa yake da kabarin manzo Allah na abokansa sannan ga bangon da aka zagaya na biyu aka sake yin bango na uku zamanin mulkin yan mulkin saud kenan shi ma zamanin shi zunista aka yi katanga ƙarfi bango nawa kenan hudu shi ma sai aka ɗibi wurin metar uku kai dan ma kusan sun kiyaye wasiyyar manzon Allah ba sa son a saba ma abin da annabi ya hana a yi a cikin rauda sai da suka ɗibi kaso mai girma wanda annabi ya ce tsakanin masallaci na da rauda wuri ne daga dausayi ne daga cikin dausayin aljanna amma sai da suka yanki rauda wadda dausayi ne daga cikin dausayin aljanna aka ƙara ɗiba don a ƙara katangance makabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su nuna maka muhimmancin kiyaye wasiyacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bango hudu ƙarshen su bango na ƙarfe shi yasa duk wanda zai je ya ce maka ga kabar manzan Allah ƙarya ce yake ba ka iya ka gansa da idan da ido ma ba ka iya ganin sa saboda bango nawa ne hudu duka ba su da kyaure an rurrufe an rurrufe an ƙara rufewa an ƙara rufe bayan da za a kuma ka fuskanci shi a matsayin alƙibla don ka dibe shi kai sallah yanan kaga Allah ya karɓi addu'an manzon shi ya kare shi daga fitinan wanda za su rike kabarin shi a matsayin mai masallaci kuma aka sa alharas wurin har yanzu akwai masu gaji dare da rana suna nan suna tsaron wurin da ka zo ka fara addu'a ta shirka su kore ka daga wurin kana son kai wata fitina a tada ka daga wurin ana ka kaga duk wannan na daga cikin addu'ar da annabi manzo Allah ya karba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ka ariki kabarin shi a matsayin gunki da za a dinga bauta ma kuma bayan Allah shi yasa kenan kaga mutum ya dinga kafa hujja cewa ai ya halaka saboda masal kabarin annabi na cikin masallaci kace da shi ƙarya kake asali annabi ya mutu ne ɗakin Aisha kuma a wancan lokacin ɗakin aisha daban masallacin manzon annabi yau da gobe ana ƙara shi yau da gobe ana ƙara fa ana faɗa da masallaci har ɗakin aisha ya shigo a cikin masallaci yanzu in akwai adalci an ce kabar manzo Allah an gina shi ne cikin masallaci ba gaskiya bane kuma duk da hakan akwai sahabban da suka yi musu suka yi inkari game da aikin da suka akai duk da ba su iya hana saboda ba suke da mulki ba ba suke da zartarwa amma sun ki hakan ba su so ba suna ganin hakan da aka yi ba ai daidai shi yasa Allah ya shi mai kare mu kawai bai halatta ba sam yin sallah makabarta ko ma wani ne jagoran wurin duk girma shi da kimarsa bai halatta ba haramun ne ai sallah a wurin ina fatan mun gani nan za mu dakata mun ja lokaci sosai abin da faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum